وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي هلرا مجلس منا كراتون فقه أشكل التافن المقدمة العزية أبو الحسن محمد بن أحمد الشاذلي المالكي رحمه الله تعالى أتكم مذهب الثلاث المالكية أولنا مجلس نامنا مصلاة البرهان يو منا رانر الحميس goma sha ɗaya kenan ga watan safar shekarun hijira alif da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya zo daidai da goma ga watan goma shekarun miladiya dubu biyu da goma sha tara mun yi karatu a wancan sati a cikin babin da yake magana dangane da shafa akan khuffi yau za mu tashi akan tambihi da malam ya ce tambihon wato wata faɗakarwa hanzari ba gudu ba idza ijtama'at hadhihi ash-shurutu jaza al-mas'u wa la yatawaqqatu biwaqtin malam yace idan waɗannan sharuɗa da aka ambata suka haɗu malam ya ambaci sharuɗa guda takwas kamar da muka karanta a wancan sati wanda suka danganci shafa akan kofi kuma tun a wancan sati ɗin a farkon babin mun yi bayanin cewa idan idan an danganta sharuɗa zuwa ga wani abu na ibada wani aiki cikin ayyuka to sharuɗan nan ko sun kai guda ɗari ne rashin ɗaya yana hana yiwuwar aikin in wajibci ne rashin ɗaya yana hana wajibcinsa idan inganci ne rashin ɗaya yana hana ingancinsa to shine zancen da malam yake yi yanzu idan jitama'at hadhihi shurutu idan waɗannan sharuɗan guda takwas sun tattaru gaba ɗaya sun haɗu wanda idan kun kula sharuɗan sun fi takwas ko a wajen malam ɗin ma ya dai dunkula ne kawai domin da ya magana a kan tsarki sai ya ambaci tsarkin kuma na ruwa sannan kuma cikakke wayannan sharuɗa ne a wajen wasu malamin malikiya daban-daban masu zaman kansu yadda matahara ma'iya la turabiya sannan kuma ta zama tahara ce kamila gairu naqisa to idan waɗannan sharuɗan duka suka kammalu jazal masfu to shafa akan kuffi ya halatta kuma zai inganta wannan mafumin zancen yana nuna kenan idan sharuɗan ba su haɗu ba ba su cika ba aka samu gibin sharaɗi ɗaya cikin sharuɗan to wannan shafar ba ta inganta ba amma ya gabata karatunmu cewa waɗannan sharuɗan ba ko waɗannan sharuɗa ne suka suka dace da asalin almansusu alaihi fi shar'i ba abinda shari'a ta nassanta ba amma irin sharaɗin ya kasance mai tsarki shi kansa sharaɗin ya kasance an saka shi bisa tsarki sharaɗin ya kasance ya kama ƙafa har zuwa idan sawu to waɗannan sharuɗan sun zo a shari'a amma sharaɗin cewa sai dai zama na fata ko kuma sai dai zama ɗinki ko kuma kar ya zama da faso a jikinsa ko kuma kar ya zama an sanya shi don kwalisa da ado ko don sabo da sauransu ire waɗannan sharuɗa a ƙuyud ne iyakoki ne waɗanda sun saba wa lafuzzan da suka zo don nuna rangwame akan shafa akan kofi domin abin da aka sani shine dukkan wanda ya sa kofi to yana iya shafa a kansa sawa'un wannan kofin na fata ne ko ba na fata ba ne domin matukar ya ba da ma'ana irin ta kofi don haka faɗin malam idan waɗannan sharuɗan sun cika ya halatta a shafa suna nufin sharuɗansu na mazhabar malikiya mafumin yana nuna kenan idan ba su cika ba shafa ba za ta halatta ba wala ya tawakkatu bi waqatin sannan shafa akan kufi malam yace wato ba shi da iyaka da lokaci kamar malam yana ishara ne zuwa ga waɗansu hadisai waɗanda ba su inganta ba waɗanda suke nuna wato shafa akan kufi ba shi da lokaci ba shi da iyakan lokaci yadda matsalar take shine shin idan mutum ya sanya kufi a kafar shi bisa sharuɗan da suka suka danganci shafa akan kofi to shin an masa iyaka na yawan alwalar da zai yi shafa akan wannan kofin ko kuma ba a yi masa iyaka ba zai yi ta shafa har sai ran da ya ga dama ya cire ko janaba ta same shi jama'a an fahimta ga wannan ita ce mas'ala mas'ala ce sananniya shahararriya a wajen malamai kuma dukkan bangarorin guda biyu suna da hadisai to malikiya sun tafi akan rashin iyaka wa mai shafa akan kofi wanda ya yi alwalar sallah a zahar ya sanya kofinsa to in lokacin la'asar ya yi ya zo ya yi alwala in ya so zai yi shafa akan kofinsa ba sai ya cire ba magariba ma haka isha ma haka washe gari da asuba ma haka saboda bacci da fitsari abubuwan da suke karya alwala ba sa hana shafa akan kofi dan mutum yayi bacci ya tashi zai yi alwala zai yi shafa akan kofi dan mutum ya je bayan daki yayi fitsari ko yayi bayan gida duka zai yi shafa akan kofi zai iya shafa akan kofi don haka a malikiya mutum zai yi ta shafa akan kofi yi ga dama ba zai fidda kafarsa ba in yana so har illa ma sha Allah sai dai in janaba ce ta same shi amma in ba haka ba zai yi ta barin kafarsa in ya ga dama a cikin kofi har lokacin da ya ga dama babu iyaka wannan akwai hadisai masu nuna wannan wannan mazhabar musamman hadisin Ubay ibn Umara yake cewa na ce da manzon Allah sallama ya Rasulullah amsahu ala al-khuffi ya ma'aikin Allah zan yi shafa akan khuffi annabi sallama yake da shi na yake da yace da shi na'am eh zaka iya fa qultu yawman sai manzon sallama yace masa wa yawman فقلت ويومين فقال ويومين فقلت وثلاثة أيام فقال وما شئت يا ما إكن الله ذن يشافى كان خفي يتي ذاك إياه نقوانا ديا يتي قوانا ديا har na kwana biyu ya ce har na kwana biyu ya ce har na kwana uku sai ce wa ma shi ita da ma yadda kai ka ga dama to wannan hadisin da ire-irensa suna nuna kenan shafa akan kufi ba a yi masa lokaci ba to amma kuma da shi wannan hadisin da ire-iren nasa duka zance mai inganci ba su inganta ba ba su inganta ba abin da ya fi inganta a wannan babin shine abin da ya zo daga Ali ibn Abi Talib hadisin Ali ibn Abi Talib na cikin sahih Muslim haka makamancinsa ya zo daga Auf ibn Malik al-Ashja'i sannan haka makamancinsa ya zo daga Safwan ibn Assal waɗannan hadisan su duka kuma sun inganta wa in kana na Ali ibn Abi Talib ne kadai yake cikin Muslim amma duka sun inganta abinda suke karantarwa shine kamar yadda Ali Abi Talib radiyallahu anhu yake cewa Manzo sallama yayi iyaka wa shafa kan kofi yini ɗaya da dare ga mazaunin gida kwana uku ga matafi Safwan ibn Asal shi ma yace Manzo sallama ya iyakance shafa akan kofi yini ɗaya da kwana ga mazaunin gida kwana uku ga matafi yace manzo sallama ya umarce mu kar mu cire kufin mu kwana ɗaya idan muna zaune a gida kwana uku idan muna matafiya sai dai idan janaba ce ta same mu amma dan fitsari ko bayan gida ko bacci wannan baya sa a cire kofi wannan hadisin ko ina hadisan suna nuna cewa annabi sallama ya sanya iyaka na kwanakin shafa akan kofi kuma akan wannan fahimtar jamhurin malamai suke kuma waɗannan hadisan dukkan su ingantattu ne amma hadisan da suka zo akan shafa kan kofi bashi iyaka dukkansu malamai suka ce ba ingantacce a ciki kuma da su malikiya suka yi riko da haka sun yi riko da abin da bai inganta ba shi yasa da malam ya ce wala wala ya tawaqqatu bi waqtin wato shafa kan kofi baya iyaka da wani lokaci to kun ga sun dogara ne da wancan hadisan da ba su inganta ba amma ga hadisai sun inganta akan manzon sallama ya sanya lokaci na shafa akan kufi ga mazaunin gida ya sanya wa matafi don haka wannan kuma shine abin da yake aiki don haka dukkan wanda zai yi shafa ko bisa kufi ko bisa safa to ya sani cewa idan shi ba matafi bane yana zaune a gida ne to iya salloli biyar ne zai yi yana shafa sallah ta shida zai cire ya wanke kafarsa ko da kuwa ba janaba ce ta same shi ba amma janaba kan qat'an tana warware shafa kan kofi da a ce mutum zai yi sanya zai yi alwala sallar magariba ya sanya safa yayi magariba yayi isha ya kwanta da safarsa kuma sai yayi janaba sawa'un janaban nan da saninsa yayi ta ta hanyar iyali ko kuwa bacci a bacci ta same shi to ta warware masa wannan shafa kan kofi saboda ai yanzu wanka wanka ya kama shi shi kuma wanka ba masa shafa kan kofi to amma in ba janaba ta san mutum ba to zai iya wannan shafar na tsawon salloli guda biyar yayi a sallar magariba yayi alwala duk da akwai sabanin malamai cewa daga wace sallah za a fara lissafawa eh yawa yayi sallar yayi alwala da magariba sai ya sanya safa da ya zo sallar isha sai ya yi shafa akan akan akan safarsa asuba ya tashi alwala sai ya yi shafa azhar ma sai ya yi shafa bai yi wanka ba kenan la'asar ma ya yi shafa to yanzu magariba in ta zo zai sake alwala ne a zai zai wanke kafa ne ko kuma zai sake zai yi shafa akan safarsa sai a sallar isha ne ya zama wajibi ya cire safa ya wanke kafa an fahimta yawon mun lissafa daga sallar magariba to sallolinsa biyar za su kare daga sallar la'asar in mun fara lissafi daga sallar isha to sallolinsa biyar za su kare masa daga sallar magariba ne wannan kuma shi yafi inganci domin ai magana ake ta shafa ba magana ake ta sakawa ba da magariba ya saka amma alwalar magaribar ba shafa yi ba ai wankewa yi da haka ba daga nan zan fara lissafi ba zan fara lissafi daga isha ne da ya fara shafawa don haka ya shafa isha ya shafa da asuba ya shafa da azhar ya shafa da al'asar yana da sauran dama na shafawa da magariba to da a ce fa da yi albalar magariba ya sanya safarsa sai ya zama lokacin isha da ya sake ma alwala ba balle ya shafa a kai don haka sai da asuba ne da ya tashi sannan ya fara shafar lissafinsa yaya zai kasance shin za mu masa lissafi ne daga azahar ai daga asuba da ya fara shafa mu tsallake isha da bai shafa ba ko ku za mu lissafa masa isharsa jama'a an fahimta to anan zance mai inganci shine za mu lissafa masa daga sallar isha duk da bai shafa ba in ya zo sallar magariba to salloli biyar in ya shafa da magariba salloli biyar sun kare saboda lissafin salloli biyar ne don haka sallolinsa biyar sun kare daga sallar magariba to kamar yadda hukuncin yake ga mai kuffi haka yake hukuncin ga mai shafa akan safa don haka kenan ba ma tare da fahimtar da malam yake a kai kan cewa shafa akan huffi ba shi da iyakan lokaci haka in matafiyi ne mutum yana halin tafiya ne to yanzu shi salloli goma sha biyar ne zai yi shafa ba sallah biyar ba goma sha biyar in yana halin tafiya to amma kuma zai yi wahala ka ga hakan din ya samu mutum saboda waye zai iya waye zai iya sallar waye zai iya sallah biyar bai wanka ba Oh, wani bawan Allah ya ce wani har ya dawo ma daga tafiyar ba ma zancen mazaunin gida ba har ya dawo ma daga tafiyar kwana uku ba zai wanka ba to kaga za a samu kenan shi daɗin karatu kenan inda an yi shi to akwai don haka idan har ya zama na mutum halin tafiya yake to zai yi ta shafa a kan safarsa kuma yakan faru wani lokacin da lokacin da muka yi yayin zuwa wa'azin ƙasa na san cewa ba ma wanka har mu dawo ta na za ka yi wankan a na za ka yi wankan dama ka tafi jihadi ne da haka tun wankanka na fita in kai ka yi sallama da wanka sai dai kawai in ka samu ruwa ne ka ɗan gyaggyara jikin kai mai son tsafta ne ka ɗan gyaggyara ka ɗan shiga wani lungu ka ɗan gyaggyara jikinka shi kenan to kaga irin wannan zai iya me zai iya faruwa to irin yan agaji masu safa da manya-manyan takalma kaga zai iya yiwuwa mutum bai samu damar yin wankan ba kuma tafiya ce mai nisa kamar zuwa Lagos mai cin kwana uku ko hudu to kaga mutum zai yi kwana zai iya kwana uku ma yana shafa akan safa a irin wannan yanayi to amma dai kada ya wuce salloli goma sha biyar saboda hadisan da muka ambata malam yace wala yalzamuhu naz'uhu baya zama baya lazimtarsa ya cire shi baya zama dole a kansa ya cire wannan kufi ko wannan safa illa an tahsula lahu janabatun sai dai in janaba ce ta same shi saboda ita kan dole sai an yi wanka wanka kuma ba a masa shafa kan kufi aw yahsula fihi kharqun kabirun ko kuma tsaguwa mai girma ta faru sai ya bere to tunda ya bere kar ku manta shi kuma ɓerewa ko yagewa ya saba wa sharaɗi cikin sharuɗan wato huffi don haka wannan ɓerewar ya rusa huffi cirewa ya kama shi ya ainihin wato wanke kafarsa idan ya zo alwala au yanzu a ƙadamuhu ko kuma ya cire kafarsa misali ko aka gumi ya dame shi a ƙafa ko wani dalili cikin dalilai ya sa sai ya cire kafar to yana cire kafar to shi kenan shafa shafa ya, ya, ya, ɓaci au aksaraha ko kuma ya cire mafi yawan kafarsa ya zaro ta fiye da rabi ya fito waje yana shan iska ila saki khuffihi wato ya zaro ta zuwa sakin kufinsa in an ce sakin kufi shine ba yayi ba yayi kwana ya haye idan sawu ba ya je idan sawu to ai wannan dan tsolan da yayi idan sawu shine saki na kufi to sai ya ciro kafarsa zuwa sakin kufinsa tunda ya ciro ta zuwa sakin kufinsa to kaga wajen rabin ta kofi da rabi ya fito kenan to shine amma abin da malam yake nufi to wannan yana ainihin rushe shafarsa akan kufi tunda ya riga ya fitar da kafar to yanzu sai dai ya ainihin wato ya sake ya sake wankewa to amma wannan a wani hali ne banda a wani hali a halin da a ce alwalarsa ta kare kafin ya sake alwala sai ya cire kafarsa to a wannan halin shafarsa ta rushe tunda yanzu ya cire kafarsa ba tsarki ya mayar ta ba tsarki kuma sharadi ne daga sharuɗan kufi a saka shi akan mai akan tsarki don haka idan ya cire kafarsa lokacin alwalarsa a karye to ko da ya mayar ta ba hali ya shafa akan kufin domin yanzu ya mayar da kufin ba akan tsarki ba amma inda a ce bayan ya yi shafan ne sai ya cire kufin ya cire kafar sai ya mayar wannan ba zai rusa masa shafarsa akan kufi ba saboda ai cirewarsa da ya ya mayar akan tsarki ne cire tunda akan tsarki ne ba wata matsala in ba ku manta ba wancan satin in ba ku manta ba mun yi magana akan wanda ya wanke kafa daya da ya alwalar ya wanke kafar dama misali sai ya sanya kufin dama ko safar dama kafin ya wanke kafar hagu sannan sai ya wanke kafar hagu sai ya sanya kufin hagu ko safar hagu malam ya ce ya sanya kufinsa ba bisa cikakken tsarki ba tunda sharaɗin tsarkin ya zama cikakke bai gama cika bai sanya kufi don haka ba hali ya shafa a kansa saboda ya sanya shi ba bisa cikakken tsarki ba to amma kuma sai muka ambaci wata dabara da malaman fiqh suke faɗa cewa amma ya halatta fa a lokacin ya cire daman tunda ita hagu ya saka ta bayan ya gama alwala dama ce ya saka kafin ya kafin ya gama ya halatta ya cire daman ya mayar in ya cire daman ya mayar shikenan ita ma yanzu an saka ta bayan an kammala bayan an kammala tsarki cikakke to ai makamancin wannan matsalar da muke magana kai ne yanzu in dai mutum yana da alwalarsa ya yi shafa akan hufinsa kuma sai wani dalili ya sa ya cire kafar ya mayar wannan ba zai bata masa shafa akan hufi ba amma idan ba shi da alwala ne sai ya cire ya mayar to ai ya mayar ba bisa tsarki ba don haka ba hali ya shafa akan hufin kuma ina fahimta cewa an sawwara matsalar insha Allah malam ya ce e wasifatul mashi almustahabba وصفة المسح المستحبة أن يضع أصابع يده اليمنى على أطراف أصابع رجله من ظاهر قدمه اليمنى ويضع يده اليسرى من تحت أطراف أصابعه من باطن خفه ويمرهما إلى الكعبين ما لا يتي وصفة المسح siffar shafa akan kufi yadda siffar take almustahabba sai mala yace almustahabba ta mustahabbi da aka ce siffa ta mustahabbi kenan akwai wata siffa ba wannan ba ita kuma ta me kenan eh ta wajibi akwai siffa ta wajibi in an ce siffa ta mustahabbi kenan akwai sifa ta wajibi wadda idan mutum ya takaita a kanta ya yi, kamar wanka ne, wankan janaba, akwai sifarsa ta wajibi, akwai sifarsa ta mustahabbi. Idan mutum ya takaita akan sifar wajibi wankansa ya yi, sai dai ya rasa falala ta bibiyan hanyoyin mustahabbi. Don haka, da malam ya ce sifar mustahabbi kenan wannan sifar da malam zai ambata sifa ce da idan mutum ya bi ta zai samu ƙarin lada amma fa ko da ya takaita akan ta wajibi to shafarsa akan kuffi yayi amma sai dai malam bai ambata sifa ta wajibin ba to za mu ga menene ya daɗu akan wajibi wanda ya zama ya maye da siffar ta zama siffa ta mustahabbi sannan sai mu cire na wajibin mu cire mustahabbin da malam yake nufi din don mu fahimci siffar wajibi din da kuma siffar mustahabbi malam yake ita siffar a shafa ta mustahabbi an yadda asabi'a yadihi al-yumna taban wani lokacin malamai sukan ambaci irin wannan sifa sifa kamila sifatu kamal eh sukan ambaci irin wannan sifa sifatu kamal wato abina sifa wato wacce take ta kamala wacce ta tattaro dukkan abin da ake bukata eh wacce kuma ba kishiyar kamala a nan naqsu ba ba za a ce waccar kuma sifatu naqsu ba a sifatu ijiza eh sifar da ta isar wa mutum ijiza ta isar wa mutum sifatu kamal sifar da ta zo da cikakkun ababen da ake bukata to nan malam yace an ya za'a a sabi a yadi ilyumna shi ne ya sanya yatsan hannunsa na dama, ƙaban bayan ya ɗebo ruwa kenan bayan ya ɗebo ruwa, amma tun da an te shafa, kun ga ruwan zai yi mai, zai jika hannunsa ne kawai, yau ba zai ɗebo shi ne kuma ya malala akan kufin ba, in an ɗebo ruwa an kwara shi ne an wanke kenan, in ka ji an ce a shafa to da aka ɗebi ruwan an sake shi. damshin aka shafa in kun kula ya muke shafar kai in mun ɗebi ruwan a hannu hannun muke jikawa da ruwan sai mu watsar da shi sai mu shafa damshin aka to haka ne in kaji an ce shafa don haka malam bai ambata ba amma dai lazumin zancen ne in an ce shafawa to za ka fahimci cewa in an ɗebi ruwan to hannun ake jikawa da shi kawai aikinsa kenan sai a zubar da shi don haka an ya ba'a a sabi a yadihil yumna shi ne ya ɗora yatsun hannunsa na dama ala atrafi asabi rijlihi akan wato gabar gabar yatsun kafarsa min zahiri qadamihil yumna ta saman daga saman kafar shi ta dama atrafi asabi atrafi asabi yana nufin wato bakin yatsu bakin yatsu yawa ya dora yatsansa na wani hannu na dama akan ina akan gabar yatsansa na kafar dama amma sai malam yace zahiri min zahiri qadami wato saman kenan shine zahir saman ba ta kasa ba saman yawa eh malam yace al-yumna hannun dama kafar hagu ai kafar dama hannun dama kafar dama yatsun hannun dama a saman yatsun kafar dama zai ɗauko daga farkon yatsun shine atraf daga farkon yatsun wa yad'a yadahu al-yusra sai ya sanya kuma hannunsa na hagu min tahti atrafi asabi'ihi ta karkashin wato a gabar yatsunsa ta karkashin gabar yatsunsa kenan hannun dama ya ɗauko ta saman gabar yatsun hannun hagu kuma ya ɗauko ta ta ƙasan gabar yatsun an gane ko yawwa shine wa yadha yadahu al-yusra sai ya sanya wato hannunsa na hagu min tahti atrafi asabi'ihi ta karkashin gabar yatsunsa na kafar daman kenan min batini khuffihi wato ta karkashin khuffinsa to tunda yanzu babu babu yatsu kar ku manta a cikin kuffi kafar take to amma abin da ake nufi da yatsun shine me shine farkon kuffin ta wajen yatsu ta sama hannun dama ya dauko ta kasa hannun hagu ya dauko wa yamirrahuma ila alka'bayn sai ya wato biyar da su sai ya biyar da su zuwa ilal kabain zuwa idan sau ni haka ya dauko ya sa hannun hannun hagu kuma ta ƙasa wa yamirra kuma sai ya ta biyo da su haka ilal kabaini zuwa idan sau sai ya zama da saman da kasan duka an shafa a hannun dama ya shafa sama hannun hagu ya shafa ya shafa ƙasa wa ya fa'alu bil yusra kazalika sai ya yi wa hagu ma haka amma idan ya zo hagu to zai mayar da hannun hagu ne sama hannun dama ƙasa eh saboda hakan din ya biye masa ashal ashalu lahu ya biye masa sauki idan ya ce zai sa hannun dama a sama hannun zai yi abin da Allah bai sa shi ba ko ba haka duk abin da kana cin kana cin kwakwa da tsiya tsiya za ka yi shi to ba Allah ne ya saka ka shi ba don haka zai hannun hagu ne a sama hannun dama a ƙasa an gane yawwa haka ne zai mala ya ce ala ahadil qaulaini a bisa ɗayan zance guda biyu, zance kan biyu ne, yawwa, da malam ya ce sifa ce ta mustahabbi, sifatu kamal, abin da ya kawo ya ce sifar mustahabbi shi ne wannan ƙiƙatar da kuka ga muna ta kokuwa wajenmu ga munyi, shi ne a sanya hannun dama, hannu ɗaya a sama, hannu ɗaya a ƙasa. to shi hadisin da ya zo akan wannan siffa bai inganta ba bai inganta ba hadisi gangariya daga sayyidina ali radiyallahu anhu cikin sunan abi dawud shahararren hadisi kuma ingantacce yace law kana dinu bir ra'yi لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه lakin ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi yace da a ce addini ra'ayi ne to da shafa kasan khuffi ya fi cancanta akan shafa samansa inda an barka aka ce maka ka yi shafa a safarka ko ka yi shafa a kuffinka aka barka ba a gwada maka ba hankalinka zai fi karkata akan a shafa kasa tunda nan ne yake dan taka wurare yake dan abuna da haka dan sa masa dan shi dai a kawar da dan abun da aka taka sai ci da ce addini ra'ayi ne in an bar mutane kasan kuffi za su ce a shafa yace amma sai na ga manzo Allah sallama yamsahu ala zahiri kuffaihi yana shafa saman kuffinsa wannan hadisin ya shahara kuma ingantacce ne kuma a kansa jumhurin malamai suke cewa shafa akan kuffi sama kadai ake shafawa ba a shafa kasa sayyidina alima shi ma abun ya bashi mamaki yace lalle addini ba ra'ayi bane da ra'ayi ne da kasan za a shafa amma tunda ba ra'ayi bane ga yadda manzon Allah yayi to yanda yayi shine addini an gane ga wannan hadisi shi yake ƙara wato nuna mana a cin gyaran bahaushe da yake cewa shari'a sabanin hankali da sai a ce shari'a sabanin ra'ayi ce eh saboda shari'a ba ta saba hankali eh amma tana saba ra'ayi duk abin da kaga shari'a ta zo da shi ba haka kake ya kamata ba ra'ayinka ne ba wai hankalinka bane a hankali kam in kaga ya saba shari'a to jinya ce da shi amma ra'ayi to wannan kan zai iya yiwuwa shi yasa sai na aliya ce da ce bai ce da a ce addini hankali bane ce addini ya ce addini ra'ayi ne to wannan sifa da malam ya ambata wannan sifa bata inganta ba asalin sifar shafa akan kofi shine kawai idan mutum ya damsasa hannunsa na dama sai kawai ya shafo kafarsa ta hagu sama saman kawai da muka kwatanta da ba sai an sa kasan ba kawai haka ya shafo shikenan ba bukatar sai ya dubulbula bayan da kasa yayi ta haka ba wanda ya sa shi kawai haka zai yi kawai ya shafo nan haka shikenan sai ya sai ya damsasa ya jika kafarsa ta hagu ita ma sai ya a hannunsa na hagu shi ma kawai sai ya masa haka shikenan ba a ce sai ya shafa agararsa sai ya shafa dunduniyarsa sai ya shafa kasansa ba wanda ya sa shi haka aga manzon Allah yana yi dan haka haka addinin yake tsira da amincin Allah su tabbata gare shi domin yanda yayi shine addini an gane yawa to mun gama wannan babi sai fasal faslun alhaidu huwa damul khariju bi nafsihi min qubuli man tahmilu adatan wannan fasalin zai zo ya zo ne shi kuma zai tattauna mana dangane da jinin haila na mata mata suna fitar da jini ta gabansu wanda baya wuce ɗayan uku ko dai jinin haila da yanzu malam ya buɗe shafinsa ko kuma jinin haifuwa wanda ake ce masa jinin nifasi ko jinin biki ko kuma jinin ciyo wanda ake ce masa jinin istihala shi kuma wannan jijjiga ce daga mahaifa to dukka waɗannan jinanan guda uku dukka jinanan ne daga mahaifa Allah madaukakin sarki ya hukunta wa mata saboda hikimar da ke cikin ainihin wato halittarsa da kuma irin alaƙar da jinin yake da shi da ciki da kuma abin da cikin zai kunsa na ɗa da yadda za a rene shi a cikin cikin har a haife shi a bashi nono ya sha duk wannan jinin yana da yana da matukar tasiri har ya zama wannan jinin mata suna ce masa jinin al'ada saboda al'adar a al'ada mace tana wannan jinin a al'adar mata tana wannan jinin wacce ba ta yi ba a cewa ba ta da lafiya rashin yinsa ba jinya ba ne amma kuma su kansu mata suna cewa a rashin zuwan wannan jinin na tsawon lokaci yakan sa su rashin jin daɗi za su kasance a cikin wani yanayi na rashin jin daɗi ba sa jin jikinsu yana sakewa ba sa jin nishaɗi na jiki har sai idan wannan jinin ya fita to wannan wata hikima ce ta Allah maɗaukakin sarki manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce haka ne Allah madaukakin sarki ya rubuta a kan ‘ya'yan Adamu, haka yi gana na Aisha, da ya same su tana kuka, ya ce anufisti jini ne ya zo miki sai ta ɗaga kai ta ce masa e, sai ce zalika shai'un katabullahu ala banati Adam. Wannan ai wani abu ne da Allah ya rubuta shi, ya hukunta shi wa ‘ya'ya mata na, na Adamu, ‘ya'yan annabi Adamu. Don haka, babu wani abin da na taɓa cin karo da shi na ilimi wadda yake nuna wata bajinta ko kuma wata, wata mankaba, wata daraja da falala ta mace saboda ba ta haila. A ce, ai, wance saboda darajarta ko haila ba ta yi ni ban taɓa cin karo da wannan ba mace in ba ta haila ta saba al'ada ta saba al'adar mata darajar mace baya hana ta haila girman matsayinta ko a wajen Allah baya hana ta haila rashin yin haila kuma ba a kiransa jinya kamar yadda ba a kiransa falala bari ma yin hailar zai fi zama falala domin shi ne yake nuna cewa lallai wannan zai iya yiwuwa ta haihu rashin haila alamu ne daga alamomin rashin haihuwa zai iya yiwuwa ta haihu da haka waɗannan jinane guda uku jinane ne da yake samun da suke samun mata bisa hukuncin Allah maɗaukakin sarki to malam sai ya fara da jinin haila kuma sai ya fara da ta'arifinsa definition ɗinsa malam ya ce alhaidu huwa damu alkhariju haila mu haka muke cewa a hausa haila akan ce al'ada ko sannan su su sukan ce masa menses sukan ce masa period duk sun sama masa sunaye da suke faɗa saboda dai su ɗan su ɗan saka yashi malam yace alhaidu haila huwa damul kharij jini ne da yake fita bi nafsihi da kansa min kubuli man tahmilu daga farjin wacce take iya ɗaukan ciki adatan bisa al'ada. Wasu malaman fikihu suna ƙara wannan ta'arifin abinan da cewa bila sabab. Damun ya min ƙubuli man tahmilu adatan bila sabab. Jini ne da yake fita daga farjin wacce ta kai ko ta iya ɗaukan ciki bisa al'ada bila sabab kuma ba tare da wani sababi ba to wannan yana da muhimmanci sosai wannan tarifin zai sa a gane irin yanayin jinin haila na farko jini ne da malam ya ce da malam ya ce huwa damu jini ne wato idan wani abu ba jini ba mace ta ga wani abu ba jini ba ba a ce masa haila wani abu ba jini ba ba a ce masa haila ya kamata mu mu fahimci wannan mu kuma fahimtar da mata in mace ta ga wani yauki ko ta ga wani yalo ko ta ga wani diddiɗi ko ta ga wani ruwan kwata ko whatever ta gani wanda ba za ta iya kiransa jini ba to wannan ba haila ba ne Allahumma illa sai dai idan jinin ne ya zo kuma bai ɗauke ba sai yake ta canza launi to wannan za ta ba shi hukuncin jini jinin ya zo amma bai ɗauke ba sai ya canza ya dawo yalo ya dawo a gashi nan dai abubuwa da suke gani to duka wannan za ta ci gaba da ba shi hukuncin jini amma ba ta ga jini ba kawai sai ta ga tarkace to ba haila ba ne kuma ba ta ba shi hukuncin haila mata su kiyaye wannan mazan ma su kiyaye saboda za a iya tambayansu an gane ko za ta iya tambayanka don mutum ta rude kowa ma tambaya take kuma kai kai ne shehinta wani lokacin abin da ya same ta ne fa daga kai sai ta daki ba ta yi sha ba don haka amsa take so za ta yi sallah ko ba za ta yi sallah ba ta ga ta malam ku ne da ku ne kuke karatu a burhan ni fa ga abin da na gani yaya to a lokacin kai ma sai ka naɗa rawani ka kai ta fama don haka sai mala ya ce alkharij alkhariju bi nafsihi wanda yake fita da kansa banda jinin da ba da kansa ya fita ba jinin da ba da kansa ya fita ba to ba a ce masa haila kamar jinin da tsagawa aka yi aka fidda shi ko kuma zuwa aka yi aka mata wankin ciki aka je aka buda aka je kawai aka yi wankin ciki sai kuma jini sai ya zo to ɗayan bi ne ko a kira shi nifasi ko a kira shi ciwo amma shi haila haka kawai ana zaune lafiya da kansa yake hankadowa ya zo shi shi sa lokacin mata za su baka tausayi sama wanda ba su saba da shi ba yana yana bayar da su a wurin da ba su yi tsammani ba kawai zai zo shi amma wanda suka saba da shi sukan san alamominsa sai su kiyaye min kubuli man tahmilu daga farjin da yake min kubul daga farjin wato banda jinin da ya fito ba ta farji ba jinin da ya fito ta baki aman jini ake ce masa jinin da ya fito ta hanci habo ake ce masa jinin da ya fita ta wata gaba ba farji ba to rauni ake ce masa da haka ta farji ta gaba amma sai aka ce min kubuli man tahmilu adata daga farjin wacce ta kai ta ɗauki ciki bisa al'ada to kaga da aka ce man tahmilu mai ɗaukan ciki daga farjin mai ɗaukan ciki a nan yanzu mun fahimci da mace ake ba da namiji ba jini in ya fito ta gaban namiji to tsagiya ce da haka da aka ce man ta hamilu mai ɗaukan ciki mata kenan ake nufi adatan bisa al'ada ku duba wata hikima irin ta malaman fiqh sai suka ce ɗaukan cikin ma amma bisa al'ada ai akwai wacce shekarar ta 20 ma 25 30 ko cikin har yau bata yi ba amma bisa al'ada irinta tana ciki tana yi da haka ko ba ita ba irinta suna yi to shine ma'anar cewa adatan nan to daga cikin dukkan wato zurfin wannan kalmar shine mace a farkon lokacinta idan aka ga jini a gabanta ba za a yi masa hukuncin haila ba sai idan irin girmanta ya kai ta samu ciki minti nawa ai sai idan irin girmanta ya kai ta samu ciki amma idan irin girmanta bai kai ta samu ciki ba bisa al'ada ku duba yawa irin girmanta bisa al'ada wannan magana tana da muhimmanci yawa ba irin girmanta bisa ra'ayinka ko irin girmanta bisa bisa abincin da kake ci a gidanka bisa al'ada to bisa al'ada akwai wacce kwata-kwata a al'adance ba za a ce za ta yi ciki ba yanzu yarinya yan shekara uku hudu biyar ai a al'adance ba za ta yi ciki ba nan ce a al'adance shine yakan faru a wani waje al'adar yanzu wannan al'adar al'adar mata ba al'adar garinku ba al'adar mata al'adar mata kuwa duk yadda mata suke a duniya mata ne amma ‘yar shekara tara goma sha ɗaya yana iya yiwa ta yi ciki a al'adance al'ada ba za ta kore ba ko da hankalinka kai bai ɗauka ba amma al'ada ba za ta kore ba domin an bincika za a samu a tarihin mata an samu masu irin wannan age din sun yi ciki Daka idan ku a al'adar ku a nan ‘yan shekara tara ko goma ba ta ciki, to je ka tambayi irin su Lagos, cunkus ɗakin tsumma, ka ji ka ji mai ke faruwa, shin yaran da ake musu fyaɗe a irin garuruwan da fyaɗe ya yawaita da irin kasashen da fyaɗe ya yawaita irin su indiya shin yaran da ake wa fyaɗe masu irin wannan shekarun sammatsi yakan sa su samu ciki ko kuwa za ka samu cewa sosai ma suna samun ciki Daka al'adar mata don irin wannan shekarun tara goma sha ɗaya suna samun ciki bazantan sha biyu kan ko sha uku sha biyu zuwa sha uku kan mu ma a al'adar mu ta da da ake aurar da yara ƙanana yana iya yiwuwa don haka malamai suka ce galibi irin waɗannan shekarun na al'adar na al'adar mace akan fi tsammanin su daga shekara tara saboda bisa al'ada 'yar shekara tara tana iya samun ciki to galibi kuma dukkan wacce jinin al'ada ya zo mata, to malaman fikihu suna ce mata mutiƙa, mutiƙa wato za ta iya ɗaukan namiji, akramakumullah. Wani lokacin watan ƙirarta, shekara bakwai ma, ƙirarta sai ya iya sa ta iya ɗaukan namiji, amma dai galibi in ba ƙira ce ta, ta bambanta ba, to sukan kai shekara tara sama. To, yana da alaƙa da jinin al'ada, so macen da ta kai ta jinin al'ada, aurenta ba kuskure ba ne a shari'a, saduwa da ita ba kuskure ba ne a sharance. amma a zamanance da a turance da abokance to wannan wani abu ne daban amma a shari'a duwace ta kai ta ta jinin al'ada to aurar da ita ko saduwa da ita ta hanyar aure ga wadda aka aurar masa ko ta hanyar bauta idan ta zo a matsayin baiwa a hannun mutum to wannan ba a kiransa ta'addanci ba a kiransa zalunci ba a kiransa keta sannan yana daga cikin alamomi na balaga to wasu malaman suna cewa bila sabab ba tare da wani sababi ba yake zuwa shi jinin al'ada haka ne kuma ba sababi shi kawai mace ko ta ke lissafinta ko ba ta kiyaye lissafi ba kawai zai zo shi ba sababi suna faɗan haka ne domin su cire jinin ciwo da jinin haifuwa saboda jinin haifuwa sababuhu alwilada jinin jinin haifuwa sanadinsa haifuwa jinin istihala jinin ciyo sababuhu nas'ul irq jinin ciyo sanadinsa shine wato wato jijjiga na jijiyar mahaifa amma jinin al'ada haka kawai ne to amma a yanzu waɗansu sabubba sukan kawo jinin al'ada wanda malamai da ba su san da su ba suke kawo wannan ƙaidin cewa bila sabab yanzu jinin al'ada yakan zo da sababi zamani ya kawo sababi shaye-shaye hambuɗe-hambuɗe surkuɗe-surkuɗe cushe-cushe na mata da suke yi na family planning yana sanya jini ya zo shi yana sanya kuma jini ya tsaya so wannan planning ɗin yana control na jini ko kuma ma ya fitar da shi daga control in na kira shi control ina nufin wato sanadinsa yana masa sanadi ya sa shi ya zo ko ya sa shi ya tsaya wayin kanan an yi la'akari da ainihin tsarinsa rikita shi yake yi to irin wannan sanadin baya hana jini ya zama haila in dai allurai ne ko ƙwayoyi suka sa jini ya zo to jinin haila ne daga in mace ta sha jini a irin ƙwayoyinsu na planning a kowane wata suna da ƙwayoyi kamar guda bakwai wanda suke su na jini ne kuma har yakan zama gwargwadon adadin da suka sha gwargwadon kwanakin da za su yi jinin idan ta sha guda uku jinin kwana uku za ta yi idan ta sha guda biyar jinin kwana biyar za ta yi in ta sha guda kaza idan ta ki sha ta tsallake ta tsallake jajayen ta ci gaba da shan fari to ba zai zo ba kawai ta yi ta zarce ba zaɓe ba komai ta yi ta zarce so sai ya zama idan tana da ra'ayin ta ga jini sai ta sha in ba ta ra'ayin ganin jini sai ta tsallake jajaye sai ta cigaba da shan falare shikenan shi ma sai ya haye so sai ya zama in ta ga dama ta yi tsallaken kamar wata uku sai ta so ta san halin da take ciki sai ta so kuma saboda kamar da ambata muku wani lokacin ba sa jin nishadin jikin sun ba sun yi jinin ba sai ta so ta yi jinin sai ya zama bisa raɗin kanta sai ta sha sai kuma ta jira zuwansa ta kira shi to kaga wannan yana da sababi haka idan muka ce bila sabab ba sababi to wannan fa kuma hailaci haka malamai sun ce ba sababi don su cire jinin biki da kuma jinin da jinin ciwo amma ba su yi la'akari da waɗannan ababen na zamani ba don haka su sababinsu ba sababi ne wanda yake da wancan hukuncin na sababi da malamai suka ambata ba yana nan da hukuncinsa na haila in mace jini ya rikice mata ma sanadin waɗannan alluran ko kuma ƙwayoyin to dai jinin haila ne sanda ta ganshi za ta dakata da ibada sanda ya ɗauke za ta ci gaba da ibada haka za ta mu'amalance shi Allahu ta'ala alam ina ganin lokacin mu ya riga da ya kare abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure kun bangiji Allah ya gafarta mana وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wannan mai tambayar yana cewa tambaya ta ita ce da aka ce illal jawrab wa huwa ma kana ala shaklil khuffi min al-kattan hakan na nufin za a iya amfani da safa a matsayin kufi to amsa anan shine mun ambata a karatunmu na wancan satin da muka zo daidai wannan gabar cewa shi kansa jawrab din ai safar ce illal jawrab in banda safa to amma aisha sama mala yace ma kana ma kana ala shaklil khuffi min al-kattan shine abin da aka yi shi akan irin tsari na khuffi ya dinki ne a bisa siffar kafa kuma ya tafi har idan sawu dan haka ir haka khuffi ma yake an yi shi da da da da zare ko da da kayan saka irin su ulu kaga dai safar ake nufi to amma su malikiya sai suka sanya sharadi ya zama saman tafata ƙasan tafata kafin ya halatta a shafa a kai amma idan gaba ɗayanta zare ne to ba hali a yi shafa a kanta to wanda kuma ya tabbata ma a hadisi ingantacce annabi sallama ya yi shafa a kan safa don haka ba kamar yadda za a yi shafa akan hufi haka za a yi shafa akan safa ba tare da sharaɗin cewa sai in fata ta rufe saman ko ta rufe kasan ba safa normal da muka saba amfani da ita ana iya shafa a kanta insha Allah ta'ala tana da hukuncin huffi shi yasa wasu littattafan ma za ka samu musamman littattafan da suka zo da suka zo da fiqh sunna za ka samu in sun yi magana akan shafa akan kufi shafa na in sun zo magana akan shafa kala uku suke magana almasu alal kufaini walmasu alal jabira walmasu alal jaurabi shafa akan kufi shafa akan magani shafa akan safa malam din ma ya ambaci safar sai dai kawai sun sharɗanta mata sama da ƙasar fata amma zance mai inganci ba sai da wannan ba sai da fata ba ko dukkanta zare ne matukar dai ta kafa ce kuma akan siffar kafa ta mutum ya dinga lankaya sakin matarsa da aiwatar da wani abu daga ɓangarenta saboda garaje ne wasa ne da aure tunda inda a ce za a mallaka wa mata aure da a ce wato suna da ahaliya na a ba su al'amarin saki a hannunsu al'adanka al'amarin aure a hannunsu, to da an ba su ikon saki, an ba ka ikon saki ne saboda zurfin tunaninka ba irin nasu ba ne, irin nazarce-nazarcenka ba irin nasu ba ne, amma idan ka zo kace in ta yi kaza ko in ba ta yi kaza ba ta saku, yanzu ba ka ɗauki sakin ne ka danka mata, tun da ba ta kai ka hankali ba da zurfin tunani. To, ka sa aurenku a galauci don za ta iya yi don haka kuskure ne amma malamai ba sa irgar cikin sakin bidiya ni ba ambace shi saki na bidiya ba abinda wala Allah ka ji nace shine irin wannan saki yakan zama rantsuwa ba saki ba yakan zama rantsuwa ba saki ba kuma shi ma ba a kowane hali ba inda malamai sun yi ta maganganu a kai ya danganta me ka jingina sharaɗin a kansa ya danganta me kake nufi da sharaɗin sakin kake nufi ko abin kake nufi kar a yi kafin ya fita daga saki ya koma rantsuwa to kaga asali saki ne asali saki ne amma yakan fita daga sakin ya koma rantsuwa nan kuma bayan in abin ya faru bayan bincike idan an fahimci wannan hukuncin rantsuwa ake bashi sai a bashi hukuncin rantsuwa ba zai dauki saki ba idan kuma bai ba zai dauki hukuncin rantsuwa ba yana nan a saki to kaga tunda asali saki ne wani dalili ne yakan sa ko wani kaidi ne yakan sa ya koma hukuncin rantsuwa to bai kamata muna misali kawai mu shiga cikin wannan qadiyar ba to inda wani abu da kaji a wajena wanda ya shafi at-talaqul mu'allaq ko ta'liqut talaq rati saki to bai wuce wannan ba cewa akwai halin da ratiyayyen saki yake komawa zuwa ga rantsuwa kamar yadda malamin alari yake cewa wa aimanu talaki anan ma da nazo a alari nayi wannan bayanin na yi wannan bayanin ina jin na ɗan faɗaɗa ma a kai wa aimanu talaki da rantsarantsan saki wanda da yawa ba a san me yake nufi ba da wannan kuma abin da yake nufi kenan irin wannan at-talaqul mu'allaq ta'liqut talaq shi yake nufi da aimanu talaq so hali ne yake sa ya koma hukuncin rantsuwa